أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحمهم بالأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم يم- واذكر wato tutuna izina ta ganar jabala yayin da wato muka ɗaukaka dutse wato ai rafana muka ɗaga shi ma'ana min asalihi daga asalinsa ma'ana muka tumɓuko shi tun daga asalinsa wato muka ɗaga shi ƙoƙon wato burbushinsu ta annabu kai ka ce da shi jirratun inuwa ne wazannu sai suka yi sakankance annabu cewa shi dai wannan- wannan dutse waƙiwa mai afkawa ne bihin da su ai sakitu mai faɗowa ne alaihim a kansu bi wa'adin lahi da alƙawarin allah iyahun gare su bi kuhi wato ta faɗowarsa illa min kulu a hakamar taurati in dai ba su karɓi hukuncen hukuncen a taura ba wa kanu a bauha sun kasance dama sun fi karɓi wayannan hukuncen hukuncen bi su kali ha saboda wato da nauyinta wa ƙabar- wa ƙabilu sai suka karɓa wa ƙunna mahu sai muka ce da su خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون sai muka ce da su ku riƙe abin da muka ba ku kuɗin watan da ƙarfi jiddin wato da ƙarfi wasu jihadin da ƙoƙari wasu kuro wato ku tuna ma wato wasu kuro ku tuna ma fihi abin da yake cikin sa bil amali da aiki ko yaushe ku riƙa tattuna abin da yake cikin wannan littafi don ku ɗauki abin da yake ciki ku yi aiki da shi wato da abin da aka umarce ku riƙa aiki da shi la'allakum tattaquna ko ku fa ji tsoro ba ji tsoron Allah وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى Mene wasu ka tuna iz a sadar rabbuka wato yayin da ubangijin ka ya riƙa min bani adama daga ni bani adama min zuhurihim daga wato bayan su tsatson su badul istimalin min ma qabla rubi hadatul jari ai wato wato yayin da ubangijin ka ya riƙa alƙawari daga wato min zu- wato daga bani adama wato min zuriyatihim min zuhurihim daga wato tsatson su zuriyatihim zuriyoyin su bi an akhraja ba'dahum min sulbi ba'din shine ya fitar da shashin su daga tsatson shashi min sulbi adam kuma ya fitar da wannan shashin daga wato tsatson annabi adama naslan ba'da naslin ɗaya bayan ɗaya kanahu ma ya tawaladuna kamar yadda wato suke haifefeniya kazarri kazarrin bin umana kamar wato zara an umana yau arfa ta ranar wato arfa wani sabon lahum dalila kuma ya kafa musu dalilai Allah rububiyyati bisa allantakarsa wadda kaba fihim akala kuma ya hawa musu da hankali wato ya hawa ya sa musu hankali fihim a cikinsu wa shaɗin kuma shaidar ya shaidar da su alamusin bisa kansu su ya shaidar alamusin bisa kansu ƙara ya ce alasu ku bira bikin ne shin ba ni ne ubangijinku ba ƙalubale sai suka ce bale haka ne an tarabbuna kai ne ubangijinmu شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين shahidna mun shaida bi zalika da wannan wanda shahadu shaida wannan li Allah ya kulu dan kar su faɗa bilayi Allah ya kulu ko la Allah ta kulu bil mawdu ayi ayar kufa dan kar kafirai su faɗa yawmal qiyamah ranar qiyama su ce inna kunna gafilina mu dai mun zama rafkananu an haza gaburan wannan tauhidi wanda la na arifu ba mu san shi ba أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم
ko kuma su faɗa su ce inna ma a shirka a ba'una kada dai iyayenmu ne suka yi shirku min kablo ai kablo na gaban mu mu kuma mun kasance juriya ce min ba dihin bayan su fakta dai na bihim sai wato muka yi koyi da su أفتهلكنا بما فعل المبطلون shin za ka halakar da mu kai mana azaba da abin da wato mabannata suka aikata min aba'ina daga iyayenmu bita asisi shirki da kafa wato wato shirku almana ma'ana dai la yumkinuhum al-ihtijaju wato kafa hujja ba zai musu inkari ne da zalika da wannan ma ishadihim tare da shaidar da su ala anfusihim bisa kawunan su bi tauhidi tauhidi wa tazkiri tunatarwa da bi da shi ala lisani sahibul mu'jizati bisa harshen ma abucin mu'jiza wa tazkiru tunasarwa bihi da shi ala lisani sahibul mu'jizati bisa harshen ma abucin mu'jiza qa'imun mai tsayawa ne makamu zikiri amma a matsayin wato ambatarsa fil nufusi a cikin wato a cikin zukata وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون Duk da haka haka nan muke ba to nufa sirrin ayati muke bayanin ayoyi ai ni bayyinu ha muke bayanin ta misal ma bayyana Musa kamar da muke bayanin wannan wato alƙawarin ya tadabbaru don wato su izina wani alimin su ya juna sa dawo aiki bulhin gabaran kafircin su wannan azumi Musa eh ya na ce mu yana da yaro shafi yawa ya ga shafi ya ga shafi yana da yawa gaskiya ba samun wani abu kan je farko a wannan alkawari wa ƙayayen wa arfata ya afu wato da Allah yake cewa a sha da mu ala ala anfusihim ala subiran bikum shin ba ni ne ubangiji ko kalubale halitta suka ce eh bale kai ne ubangijin mu sai sai jo jihadar misa wannan alƙawarin ayo wa ya abu ne ranar arfa sabigire wanda ake cewa mu imani Allah ya rufe al'ahada alƙawari ala auladi adama bisa yayan annabi adama tun gaban wato samar da su tun suna alamun zari eh, tun suna al- tun gamma a halice su su fito aka ɗau alkawari Allah ya ce a rasu biyar dukkan kalubale su kalubale sun ce eh, kai ne ubangijin mu كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر na'am كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم kamar da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga ga sayyidina Umar إن الله اتخذ ذهب Allah ya shafe wato bayan annabi Adamu آدم ذر بيض wato sai wato ya fara ta fito ومسح ظهره ya kuma shafan bayansa خرج سود sai kuma baƙaƙe suka fito قال Bakar sai ya ce, هؤلاء إلى الجنة wa'annan ilal jannatu za su tafi zuwa ga aljanna ولا أبالي wannan ban damu ba وبعمل أهل الجنة يعملون wato za su yi aiki da irin aikin yan aljanna حتى يموتوا على عمل من har sai haɗe su mutu a bisa aiki daga cikin ayyukan yan aljanna يدخلون الجنة sai su shiga aljanna وهؤلاء إلى النار wa'annan kuma wuta za su shiga بأعمال أهل النار da aikin yan يعملون wato da aikin yan wuta suke aiki حتى يختمون eh
حتى يختمون har dai wato su cika wato ajalin su cika da amalin da amalin da aiki min amalina da wato aikin yan wuta fa yadda kudu na na sai su yi wuta قال قائل mai faɗi to نعم.
ƙara ƙa'ilun قال قائل mai faɗa ya faɗa قال يا رسول الله ya ce ya manzan Allah فيما الأمل to a me za ya ya aiki ya fi aiki a ina aiki قال الرسول صلى الله عليه sai وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اعملوا dukkan ku yi aiki فكل kowanne من wato abin wato ya sarewa ne da abin da aka halitta na hukare shi خلقه الله للجنة wanda duk Allah ya halicce shi don ya shiga aljanna ويوفقه لأعمال الجنة zai datar da shi ga aiki irin aikin yin aljanna ومن خلقه للنار wanda Allah ya halicce shi don ya shiga wuta ويوفقه لعمل أهل النار zai datar da shi ga aiki irin aikin yan wuta
والقلم alƙalami ya bushe رفعت الأقلام kuma an ɗauke alƙaluma وجفت الصحف wato kuma takardun rubuta ayyuka ta bushe ne ya lallahu azza ahla جعل الله آدم حجة على بني آدم
je mu ƙara wannan ƙara wannan mu je wannan wannan Mm. Allah ya sanya wannan wato kuka alkawari ya sanya shi hujjatan alabani ya rika hujja a bisa ɗayan annabi adam malamai suka ce ya zai zama hujja alaihim a kansu su kuma ba su tuna shi ba ya zama ba ya kasance hujja a kansu ko da ba su tuna shi ba da yan Allah don domin Allah wato ya ɗago da manzanni sai Allah ya wato ya ba manzanni labari da wannan wato alkawari wato mutum idan ya manta wani abu wato wato ma- amintattun masu ba da labarai suka ba shi labari bihi da shi sai ya kasance kamar shi ya san shi مثلا لو صليت الظهر misali da za ka sallaci azhar ونسيت ونسيت الحسن sai ka manta wato raka'a daya وسلمت sai kai sallama وترك الجماعة wa zakkaraka jama'atu jama'a suka tuna maka أن قد بقيت عليك ركعة cewa suka tuna maka cewa wato raka'a ta saura a kanka وأنت ما زلت ناسيا bayan kai kuma ka gushe bana sai kana mai mantawa تجب عليك تجب عليك alaika raka'atun wato sai wato kawo raka'a yanzu ba kanka نعم، هذا الأحد wannan alkawari إن كان قد dan an samu kasiru min albashar idan hatta ya kasance tili daga mutane sun manta shi حجة على جميع البشر to shi ne bai wuce ba hujja ne a a bisa kan dukkan wato ƴaƴan adam dan ƴaƴan ƴaƴan adam adam ما أخبر به الرسل saboda abin da manzanni suka ba da labari da shi ومنفقات عن su الله kuma amintattu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala هذا الأحد wannan alkawari هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin sa كل مولود yake cewa dukkan abin haihuwa يولد على الفطرة za a haife shi a bisa fitara أبواه to يحولان iyayensa ne in ma suke mai da shi ba yahude أو ينصران ko su nasarantar da shi يمجسان ko kuma su mai da shi ba majuse ما تلفظ البهيمة البهيمة kamar yadda wato wato dabba take awa take haihuwar dabba هل تجدون فيها من جدعاء za ku samu wato jada'a wato a cikinta وهذا الأحد wannan wato alkawari قبل وجود آدم ya afku ne tun gaban a samu annabi adam وبنو آدم الذين ذكروا في الآية wato ɗayan annabi adam wanda aka ambace su a cikin wannan aya غير موجودين wato wa'annan ba wato ba sababbu ba ne ba sa nan نعم وظهورهم التي ذكرت غير موجودة wato bayan su ma ko kuma tsatson su ma da aka faɗa su ma gairu mawujudin su ma ba sababbu ba ne ba sa nan
الذي يمكن في حق المخلوق ab- abin da yake yiwuwa a cikin haƙƙin abin halitta هو أن يستخرج شيئا موجودا shine wato ya fito da abu wanda yake mawujudin samamme min shaidin daga abu mawujudin shi ma samamme والفائض موجودا kuma ya zance da abin da yake samamme الحق تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya girma ya ɗaukaka خرج الذريات ya fitar da zuriyoyi وهم su معدومون kuma ba bayan kuma su kuma ba ga su wato wato rasassu ne من ظهور ya الله fitar da su wato daga wato bayan albani da ƴaƴa وظهور معدومة wato وظهور su kansu bayan yakin dukkan su ma duk mutum rasassiya ce والبنون معدومون ƴaƴa ma maza ba ba nuna ƴaƴansu su ma ma'adun nuna duk su wato babu su وآدم معدوم shi ma annabi adam da za a fito daga cikin shi ma ma'adumi ne babu shi أخبرهم sai ba su labari wa kallamahu وكلمهم a wannan halin saboda wato kudura rabbaniya kenan sai ba su labari wa kallamahu ya musu magana shi a jabu kuma suka amsa masu tana alamu zari في eh ذلك الوقت shi ne hadisi ne da yake cewa al-arwahu junudun mujannada ma ta ta kuma ma ta arba min ha talafa ma ta rana kar min ha talaf ko tun alamu zari eh wanda suka haɗu sun haɗu wanda kuma suka rabu sun rabu
في ذلك الوقت to fi zalika a- fi zalika lokaci a wancanin kan lokaci أرواه كما قال الرسول صلى الله عليه Ibrahim وسلم kakamman wato yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada جود مجند yawa da san junudun rundunu runduna ce mujannatin abu wato wato abu wato runduna ce wato wato runduna ce eh wato aka wato aka aka wato a tare suke kowane group da runduna ce guda eh ma ta'arafa min ha atalaf amma ta arafa wata ta san juna mai har daga cikin ta ita sai zama sun saba ma tanakara min ha wanda kuma musulmanci juna ba mai har daga cikin wato wannan wato wannan wato rayuka sai su saba arwahu jawu ala thalathati wato su rayuka sun zo a lasa lasa da su gogon bisa sahu sahu guda uku saful awwalu safi na farko sabu kitabal haqqi sun ji wato zancen gaskiya zancen allah shine zancen gaskiya shahadu jamalahu to suka wato suka yi mashahadi jamala ta allah wa ajabu bi mahabbati suka ansa bi mahabbatin da mahabba wa iyalin wato da iyali wa ɗin guru sai suka amsa suka ce bara
wa sabu thani sabu sabu sabu na biyu sabu kitaba sun ji zancen shahidu jalala mashahadu shahadu jalala kuma suka yi mashahadar jalala allah bainahum safu ma alhaqqi tabaraka wa wato akwai ya sahu bai yau tsakanin su ma'al haƙi tare da wato allah ta baraka wa ta'ala jabun akwai hijabi walakinahu hijabin raƙiƙin sai dai wato hijabi ne wanda yake mara kauri الكتاب sai بالإيمان suka ci sai suka ci zancen bil imani da imani شاهدوا الجلالة kuma suka ga jalala ta Allah kanu sai suka ce bala وصفوا وصفوا ثالثون wato wato sahura uku kuma ما شاهدوا شيئا ba su ga komai ba bayan kuma bayan da ya su kanu su ji kanu zancen akwai gujubai shamakai سمعوا جواب السبت sai suka ji jawabin safai wannan safin guda biyu suka gabata bale قالوا بليك su ma kawai sai suka ce bale da kabilan dan koyi da wayanda suka gabata الصف الأول to nan ya isa ne domin in ka shiga gaba ba kowa ma zai fahimci abin shi yau ke ba
قلنا إن الذرية wannan muka ce tsanjar ce a zuriya عدم dukkan su rasassu ne ظهور آبائهم عدم wato ai- wani an muka da shi bayan nan ko Eh, فلهذا سئل الجنيد saboda haka aka a to to sai ka sai mu koma baya Ka- amma kuna da shi to to kamar daga nan ainihin zuriyar adamu ina zuriyar adamu عدم نعم ظهور آبائهم عدم wato wato bayan ma iyayen nasu adamu rasassu ne فأكثرهم الخلق sai Allah ta bayar ta wata ala ya bayyana su واهن wato rayuka فأدبهم ya zance da su kuma وأجابوا suka amsa masa وبالجود وقع ما وقع to da baiwa ce abin da ya afko ya afko لا بالوجود ba da samuwa ba da baiwa ba da samuwa ba Mm.
فلهذا لا تكون النهاية saboda haka wato nihaya ba ta kasancewa إلا في البداية sai dai a farko إذا أحب الله to عبده yanzu wa ya fahimci wannan نعم bal hada la takunu nihayatu illa fil bidayati eh dan sai shi mu iya gaba to mu je نعم. إذا أحب الله عبده idan Allah ya so bawansa رده إلى بدايته sai ya mai da shi zuwa ga farkonsa وكان له سمعا sai ya zama masa ji وبصرا da gani da ولسانا harshe ويدا da hannu ولهذا سئل الجنيد saboda haka aka tambayi junaidu an nihayatu da nihayar nan mecece فقال ƙara sai ce an nihayatu في البداية to an nihayatu isa mutuka bil bidaya tana da farko فكما كانت البداية بالجود kamar yadda wato far- fara wannan ta zama bujudi da baiwa لا بالوجود ba da samuwa ba وكذلك النهاية haka nan ma بالوجود.
wato nihaya haka nan karewar ita ma bujudi da wato da judi take samuwa lafiyar judi ba da samuwa ba da baiwa take samuwa ba da samuwa ba إلى سهل التستري an tambayi sahalin tusturi an hadar ahadi da wannan alkawarin da Allah ya kata kayan zara halitta هل يتذكره shin zai tuna shi قال ƙara sai ya ce كأن الهداء كأن الهداء في أذني الآن kai ka ce wannan zancen da aka yi kamar wato shine nake jin safin ne na a yanzu قال سهل sahal ya ce إنه يعلم كلامي ذاته من ذلك الوقت ya ce to shi tun wannan ma lokacin ya san almajiransa tun a alamun zabi ya san almajiransa يرد في أمري أسلاب آبائهم Eh, kuma yana wato tarbiyyarsu tun suna cikin tsatson iyayensu da layo na hana har zuwa wannan yinin namu Ha? alhamdulillah ya yi kyau وقال الحجاجي Eh?
وقال الحجاجي haddadi ya faɗa وإن قيل eh, zuhur bayani ba in kila idan aka ce كيف يكون الميثاق حجة yaya wannan alƙawarin da ya wannan alƙawarin zai zama hujja على الكفار منهم alal kuffari bisa kafirai daga cikin su وهم لا يذكرون ذلك حين أخرجهم من صلب آدم su kuma ba za su tuna wannan ba lokacin da Allah ya fitar da su daga tsatsan annabi Adamu قيل kila sai aka ce لما أرسل الله رسلا yayin da Allah ya aika manzo ya aiko da manzanni فأخبروه بذلك الميثاق suka raba suka ba su labari da wancanan ka alƙawari صار قول الرسل حجة sai wato zancen manzannin da suka yi musu sai ya zama hujja ne وإن لم يذكروا idan wato ba su tuna ba إن لم يذكروا idan ba su idan ba su faɗa ba ألا ترى من إيه؟
ترك ba ba na faɗa ba ne wa illan هدى to ko da fa illan yazkuru ko da ba su gaya musu ba ألا ترى أن من ترك من صلاته ركعة Allah ta rashin ba ka ganin cewa wanda ya manta wato raka a cikin sallarsa ونسي ذلك ya manta wannan فذكرت له ذلك الثقات wato amintattu suka tuna masa cewa ba a sallar nan da kake ka manta raka ɗaya كان قولهم حجة عليه wato zancen wannan tuna shi tuna sam tuna tuna masa da suka ya zama hujja ce a kansa dole ya zo da ita sai ya zo da ita Eh. a ce sa da zarar an an samu wata ba shi ne sai a ce subhanallahi ba amma kan a ta sallar ba ka gani amma da da ake karanta ba shi yana nan a cikin ba sani ko ta sanje ko a cikin askari ne Allah rabin nan da yake cewa kamar mutum wanda ya yi sallah ya yi raka a hudu sai da su uku sai sai tashi zai kawo ta ta sai tashi zai kawo ta nan mutum biyar ne ba shi ne larabin suke cewa wato yake larabin shi ne yake cewa mutu ya kinon intifa a mujibi ha to shi ya jilisu ko Eh, larabin haka ke mutu ya kinon intifa a mujibi ha ya jilisu wanda yake da sakankan cewa wannan raka'ar da ya tashi zai kawo wato babu ita to ba zai bi liman ba idan ya masa subhanallah ya masa subhanallah shi liman ya tafi a shi sai ya zama sa shi da shi yana da yaƙini eh sai ya zauna shi yin shi ba mutum yaƙinin intifa a musu ba ya jili su shi sai ya zauna saboda kaga shi amintacce ne ya ba da bayani da kamata ya sai a karba da zai tafi da kawo tambayar da ya ce subhanallah sai ya dawo ya zauna sai ya bi shi ta kamar wannan din ne da yake cewa wato mai liman ya manta raka ko kuma mutum ne ma ba wa sai liman ba ko mai sallah ne shi kaɗai yana sallah sai zamana ya manta bai wata raka ba eh sai aka ba shi bayanin cewa ba akwai raka da ya manta to sai da sai kawo ta Eh. Uhum.
نعم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك هكذا نفصل الآيات muke bayanin ayoyi ai na bayyana ha muke bayanin ta musulma bayyanar nisaka amma yadda muka yi bayanin wannan alƙawari da yadda dabbar don wato wato su yi izina wal allahu ko su ya jiguna sa dawo an kubrihim gabaran kaburjin su واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين gawi watulu wato ka karanta musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka karanta alaihim a gare su ka karanta wa yahudawa labarin wanda muka ba shi wato ayoyin mana muka sanar da shi ayoyin malami ne to kansalaha sai ya tuku min ha daga wannan ilimin da muka ba shi ai kharaja ya fita bi kufrihi da kafircinsa kama ta kharujul hayyatu kamar yadda macijiya take fita min jildiha daga fatarta wato yadda wato ya- ya fita daga iliminsa kamar yadda wato maciji yake saba yake fita daga cikin wato fatarsa eh wa huwa bal'am bin barura shine bal'am dan barura min ulama bani isra'ila yana daga cikin malaman bani isra'ila su ila an roƙe shi an yaduwa ala musa ya addu'a mummuna bisa annabi musa wa uhudiya ilaihi shay'un sai aka bashi wata hadiya dan wani abu to fa da a sai mummuna addu'a ga annabi Musa fanqalaba alaihi sai wato addu'a ta juye alaihi a kansa wanda la lisanu sai harshen sa ya zazzabu ala sadrihi bisa cikirjin sa fa ta ba hu shaytanu sai wato shaytan ya bi shi ai fa adrafa wa riske shi fa kana qarinahu fa sara qarinahu sai shaytan ya zama shine abokin gwamawarsa fa kana shi kenan sai ya kasance mai rigawi ne daga fatattu
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه kwallo shi na damun so larafa nahu damun ɗaga shi ila manzil- ila manzilin ulama bisa darajar malamai biha da ita aibi an wafi mu datar da shi da al'amali da yin aiki da abin da ya sani walakin na mu sai dai ya cewa shi a kala da aisa kana ya nutsu ila al'adu zuwa ga duniya eh, wa mala kuma ya karkata ilaiha zuwa ga duniya ma'ana san duniya eh, ya karkata zuwa gare ta wata ba kuma ya bi hawa son zuciyarsa wato ya bi son zuciyarsa wato son zuciyar ne ya halakar da shi ya karkata ya tafi wato ya tafi son duniya Eh, aka ce za a bashi abin duniya kuma ya baka addu'a da ya baka addu'a Allah ya juyar da ita ta fara kansa shikenan ya halaka Eh, to ba abin da ya janyo musu haka sai son zuciya Eh, sai ya bi duniyar kuma ya karkata ire-ire har zuwa gare ta kuma ya bi son zuciyarsa fi du'a'ihi cikin addu'arsa wato fi du'ahi cikin kiransa ila ya zuwa gare ta kowa da anahu wani je ce sai muka sarye da shi ma'ana muka muka kaskantar da shi فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث وتتركه يلهث ai kamar wato kisan nan da anan sai ya da alƙabi ya taɓa ba da ita ina jin kisan nan ta ta annabi isa ne ko annabi isa ne ta annabi isa eh eh, annabi isa ya zo zai yi wata tafiya sai suka haɗu da wani mutum eh, suka haɗu da mutumin sai mutumin sai suka dai yarjejeniya ce sai mutumin ya neme shi na ba kai gaya masa sai ce to zo mu tafi tare sai suka tafi tare to shi kuma annabi musa yana da gurasarsa guda uku a cikin sahu ya a jakarsa akwai gurasa guda uku to suna cikin tafiya to annabi musa ya kauce an ce ko kama ruwa zai yi ne shi wannan mutum sai ya ɗau gurasa ɗaya sai ya cinye da annabi musa ya dawo sai ya duba sai ya ga sauran gurasa guda biyu ko Eh, sai yake cewa ina ɗaya gurasa sai ce a to shi ma bai ganta bai ce shi ma bai ci ba sai ce "Ah, ai gurasa uku na bari sai ce a shi dai biyu ya sani biyu ya gani amma shi bai taɓa gurasa ba bayan ko shi ya cinye shi ne suna tafiya suna tafiya da annabi musa shikenan sai yunwa ta kama su suna zaune sai ga bareyi sai annabi musa ya kira barewa ɗaya sai ya kada ya ce ya yanka ya gasa ta suka cinye sai sai tara kashin sai ce tashi da izinin allah sai barewa sai ta tashi sai ya kalli mutum ya ce ina roƙonka don wannan mu'jizar da allah ya sa na nuna maka ka gaya min waye ya ci gurasa ne sai shi a shi bai san wanda ya ci ba shi bai ci ba shi kenan sai suka ci gaba suna tafiya suna tafiya ci tuzo suna tafiya sai suka je suka je suka samu kogi ba masu fito dole za su tsallaka ba mai fito shi kenan annabi musa sai ya addu'a sai kogi ya sandare wata ruwa kuma ta ce a garin bai sandare ba sai ya yi mujiza ya ci zuwa mutum sai kawai suka taka ruwa suka yi suka tsallake kogi suka tsallake sai yake cewa da shi don wanda isa da nuna maka wannan mujiza ka gaya wa ci guda sani ka san dai mujiza ce ko ya ce na sani ya ce inda na baka ka taka wannan nutsewa za ka go ya ce eh ya ce to ina roƙonka saboda wannan ka gaya wa ci guda sani sai ya ce a shi ba shi ya ci guda sani sai ce to shi kenan to suna cikin tafiya wato sai suna tafiya sai suka wasu ka samu wani tilin yashi yashi inda ka san dutse ya yi tsiri annabi musa sai ya addu'a yashi sai ya zama dinari da ya zama dinari sai ce to zo mu kasa shi sai suka kasa shi annabi musa sai ya kasa kashi uku sai ce kashi ɗaya naka ne kashi ɗaya na wani kashi ɗaya da za mu ga wanda ya ci gurasa sai mu ba shi sai ce yanzu an ga wanda ya ci gurasa za a bashi ce za a bashi ya ce to ni na ci to ba wannan ne izinar ba izinar tana zuwa gaba wato sai annabi musa ya ce yanzu na haɗa ka da allah ba gaya ba sai dan tarin duniya eh za ka gaya mu to duk mai gana ma hannawan hawancin ka haɗa ka yi shi kenan sai ga kuma dinari shuri wato du- tuni guda ya rasa yadda zai da shi yana da sai ga wasu mutane su ko sun taho suna zuwa sai suka ganshi da tarin dinari sai suka yi kansa za su doke sai ce a'a ku dakata ku dakata ku zo ba da dinari ku zo mu raba ni ma na rasa yadda zan doke shi yana suka wani sai su- sai sai sai suka shara sai ce amma yanzu kafin mu raba ma'aiki ɗayan mu je cikin gari ya siyo abinci tun da duk yunwa muke ji idan muka ci abinci sai kuma mu raba kowa ya ɗan nasa ya tafi mu uku ne cikin sai suka ɗauki kuɗi suka ba wa mutum ɗaya sai suka ya tafi siyo abinci da ya je siyan abincin sai ya ce kaga abin da za a yi bari in cinawa in na gama ci in sa guba su mutu ni in kwace baki sai ya ci abincinsa a cikin gari ya ƙoshi da isiyo nasu sai ya sa guba a ciki su kuma nan sai suka shara cewa in ya zo su make shi su kashe shi su kuma su raba dukiyar su biyu kawai shi kenan ya zo ya kawo abinci yana kawo abinci ya ba su wuce bismillah ya ce an yi na ciyo na suka ci abinci suka mutu to kafin su cika shi kenan sai suka hau dukansa papapapapapa sai suka kashe shi su ma suka ci abinci su ma suka mutu kaga duk uku su mutu sai ga annabi musa sai ya dawo ga su dukkansu a mace ga tarin gidaje ya ce to ga duniya yadda take ga duniya da take duk san duniya ga su duk ya kashe su ya sun hallaka kansu a san duniya kuma ba su yi hamzi da ita ba ta haka duniya take ta Allah ya mana magani ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك wato kuma sallu ne kuma sallu kuma sallu kalbi فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث kuma sallu misalin sa ai sifarsa kama sallu kalbi kamar wato kare ne in ta hamil alaihi in ka matsa masa dukkan da korewa wa zazzu da tsawatawa ya has sai ya rika lallage ai yudu lisanahu sai ya rika zazzago da harshen sa au in ta turo ko kuma in ka bar shi ma dai ya has sai dai sai ya kuma ya rika ci gaba da lallagen walaysa ghayruhu min alhayawani kadhalika wato walaysa ghayruhu wannan sa dai wannan kare bai zama ba min alhayawan daga dabbobi kadhalika haka nan bai zama haka yake nan shine kadai yake wannan wa jumlatar sharɗi halin ai lahisan shi yana mai lallabi zalilan kaskasance bi kulli halin a kowane hali wal qasdu abin da ya nufi anan at tashbihu kamantawa fil mawdi'i fil wadi a cikin wato saraya wal kasance da kaskanci bi qarinatil fa'i da qarina nan ta fa al mushkilati mai sanarwa bi tartibi ma ba da ba ba da da jeran ta abin da yake bayan da alama qabla hamsa abin da wato yake gaban ta min al bayl da karkata ila duniya zuwa ga duniya wacce ba hawa da bin san zuciya wa bi qarinati qawlihi zalika musallu ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا wancanan ka misali shine misalin mutanen da suka sarrafantar da ayoyin mu فاقصص القصص لعلهم يتفكرون wa usussi alqasasa ka kissanta wannan kissoshin alal yahudu bisa yahuda la'allahum yatafakkaruna ko su sa yi tunani da dabbaruna wato su yi izina fi ma fiha a cikin tafayyumin su yi imani ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون sa'a misalin misali ya hukunta misalin al'umma misalin mutane allazi na kazzabu bi ayatina wanda suka sani fantar da ayoyin wa anfusuhum kanu yazlimun wa anfusuhum kanu yazlimun sai suka zama wato kansu suka zama suna zalunta bit takzibi da wannan wato karyatarwa da sani fantar wannan da suke yi من يهد الله فهو المهتد duk wanda Allah ya shiryar to huwa mu shine shirye Allah ka shiryar da mu
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون wanda kuma ubangiji ya fitar su ne wanda suke zababu Allah kare mu آمين. آمين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس hakika wala eh, wallahi hakika mun halicci wato tili wato minar jinni daga aljanu wal insi da mutane mun wato halicci tili daga cikin su da jahannam saboda jahannama wato tili daga cikin mutane wato da kuma aljanu cikin jahannama za mu sa su saboda ba su yi imani ba لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها biha lahum qulubun suna da zukata wanda la yafqahuna biha eh, la yafqahuna al-haqq ba sa fahimta gaskiya ba sa fahimta gaskiya bayani da walahum a'yunun kuma suna da idanuwa la yusiruna biha wato ba sa gani biha da ita ba sa ganin da la ilaha illallah wato dalilan wato iko na Allah basra itibarin gani gani irin na izina eh ba ka ga abu kawai shi kenan da ido ka gan shi ba ba kai tunani a kansa ba eh gani su gan shi gani na izina walahum azanun suna kuma da kunnuwa la yasma'una ba sa ji biha da ita ba sa jin al'ayati ayoyi wal mawa'iz da wa'azuzzuka sama'atar da burin irin ji na garwajiya wacce azin da wa'azzuwa أولئك كالأنعام بل هم أضل wa'ancanan ka sun zama kamar dabbobi ne fi adamun fiƙi cikin rashin fahimta wal basir da wato gani wal istimai da ji balin barne su a balin su suka fi dabbobi ma ɓacewa li'an ha domin ita dabba ya taɗluba na manafi a ha tana neman abubuwan amfaninta wata haru kuma tana gudu min madariha daga dukkan abin da zai cutar- zai cuce ta wa ha'ulahi wannan kuma ya ƙudumuna suna gabatar allah na bisa guda wa bisa wuta mu'adina da tantan tashin kara hanci wato dabba abinda duk zai cuce ta sai ta gudu abinda kuma za ta yi amfani da shi sai ta zo wa- ta zo wajensa to su kuma waɗannan ga su su mutane ne amma kuma ga su suna gaba suna fuskantar wuta sai tafiya wuta suke gadan-gadan Eh, to saboda sun yi imani abinda zai kautar da su daga wuta shine su yi imani to sun yi imani to kaga ashe anan gwada dabbobi da su
أولئك هم الغافلون wancanin ka sun yi rakanannu ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah a tis'atu wa tis'una wato tis'in da tara alwari da bi hal hadisi da hadisi ya zo da ita wal husna husna din nan mu'annasul ahsani muhasan mu'annasi ne na ahsani eh fad'uhu ai samu ku ambace shi bi hal ita وذروا الذين يلحدون في أسمائه ku bar allazi ne yin hiduna wanda wato suke shishigi suke nuna cewa eh, ai wato yin hiduna daga alhada ne eh, wala hida ayyami luna suke karkata an alhaki gabaran wato gaskiya eh, fi asma'i wato ku basu wato su wanda suke wato wannan tafiya ku basu wanda suke yin tafiya cikin wato sunayen Al- sunayen Allah har su su taƙo min ha asma'an yayin da suka tsago wasu wani sunaye min ha daga wato wannan sunaye na Ubangiji li'alihatihim da gumakansu kallati kamar lati wato daga Allahu suka tsago shi wal uzza uzza kuma min al aziz daga aziz ne wa manata suka tsago manata kuma min al mannani daga mannani Eh, sai su zauna سيجزون ما كانوا يعملون sannu za a saka musu a ranar lahira sakamakon abin da suka yi sai suna aikatawa wa haza wannan hukuncin qabl al amr bil qital tun gaban al-umarni bil qital da yaki ne وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin waɗanda muka halitta akwai al'umma wanda suke shiryawa da gaskiya kuma suke adalci da shi kuma in sun tashi hukunci suna yin adalci wahun ummatu muhammadin shi ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar fi hadisin kamar yadda ya zo a cikin hadisi والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث la لا ya alamu يعلمون kaga wanda suka sarrafan suke sarrafantarwa da ayoyin mu shine alqur'ani min ahli makka daga mutanen makka wanda suke sarrafantar da ayoyin mu sannu za mu rike su na huzum za mu rike su kalilan kalilan kadan kadan min haisu la ya alamu ta inda ba su sani ba sai dai kawai su ji ana kama su ana yi musu istidraji kadan kadan kadan kadan har a gama da su وأملي لهم ai ina saurara musu ai umbilhum ina wato saurara musu إن cikin كيدي متين sandar tanadi na mutum an shiridu mai tsanani ne layu ɗaku ba a iya masa in na duki mutum na danki mutum to ba zai iya kubucewa ba أولم يتفكروا shin ba su yi tunani ba ne fa ya alamu balle su san ma bi sahibin ma bi sa'izin min jinna ai ba su yi tunani ba ne balle su san cewa babu tabin hankali ga wato abokinsu shine muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wato tabin hankali tare da shi in huwa illa nazirun in mubin kuma na ma ai shi ne bai zama ba sai mai gargadi mubirin ai mabayyanin gargadi أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أسر أن يكون قد اقترب أجله Tadhum awalin yanzu ku su ba su duba ba ne cikin mallakar sammai da kasai eh ba su duba ne cikin abin da Allah ya halitta ba abubuwan da Allah ya halitta ai bayanin bayani ne lima agama eh yasadullu balle wato balle su kafa dalili eh balle su kafa dalili bihi da shi ala qudratu sanihi bisa ikon wato mai wanda yi wannan abun wa hadaniyati da kadaitarsa wafi ai annahu da cewa shi ya kusata an ya kuna kadiftar ma ajalhum cewa ajalinsu ya kasance kadiftar ma ya kusata bai mutu su mutu ku faran ku kafirai bai su shikenan sai su tafi ilan nari zuwa ga wuta bai fato ka ba bai badiru sai su balle su gaggawa ba su san waɗannan abubuwan duk da muka faɗa ba ne kuma ƙarshe shikenan ajalin su zai zo shikenan su gaggawa kuma tafiya wuta eh to in sun san haka to akwai badiru to sai su gaggawa irin imani zuwa ga imani فبأي حديث بعده يؤمنون minun to da wani hadisi da wani zance ne yumin suke imani ba da hu bayan alkur'ani tun daga alkur'ani ya zo masu to me za su ji kuma su imani da shi in ba su imani da alkur'ani ba من يضلل الله فلا هادي له duk wanda Allah ya batar to ba wanda zai shirye da shi ونذرهم في طغيانهم يعمهون ya'muhum wa yazruhum bin nun wa yazruhum bil ya'i ubangi zai basu ya'muhum suna kima fi duganihim cikin wato cikin su ai ya tarar da dunu suna kai kawo wa ya tahayyuran wato tahayyuran dan dimuwa يسألونك عن الساعة أيان مرسيها yas'alunaka ya rasulullahi mutanen maka suna tambayar ka an sa'aci ga sa'a alkiyama ayyana mursaha yaune ne kosinta yaushe ne kosinta eh ai mata mursaha yaushe ne kosinta yaushe za ta tsaya قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو to ka gaya musu ya rasulullahi inna ma ilmuha kadai dai ilmin ta matasar ta kunu shi za ta kasance inda rabbi yana ga wajen ubangiji na la yujalliha li waqtiha ba wanda zai bayyana ta li waqtiha ga lokacin da za ta bayyana wato illa huwa sai shi ubangiji ne ya san ta kuma shine ya san san zai zai zai zai bayyana yaushe za yaushe za ka tsaya ai shine kamar hadisin nan ko da muke karanta da'iman tun wato makarantar makaranta makarantar islamiyya ta dai eh can da yake a hadisin nan na sayyidina Umar ko da yake cewa wato da yake cewa suna zaune gaban manzo Allah is akbal alaina ko rajulun shadidul bayadi siyabi shadidul shadidul sawadi sha'ari la yura alaiha asabu sabr ko eh har yanzu zauna gaban manzo Allah fa asrar da rukubatayhi ila rukubatayhi ko ko wanda aka faihi ala fa kazaihi to sai zama yana tambayar manzo Allah ya tambaye shi ya tambaye shi imani ya islam ya tambaye shi imani ya tambaye shi ihsani sai kuma zo yana tambayarsa sa alkiyama to da yace yaushe za ta tsaya manzala sai yake cewa da shi mal mas'ula an hada ala min sa'il eh wato wanda wanda ake tambaya bai ko wanda yake tambayar sani yaushe za ta tsaya ba eh Allah ne ya sassa da sa alkiyama za ta tsaya eh saboda haka eh, ita sa alkiyama Allah ne sun yaushe za ta tsaya amma sai dai alamu akwai manya-manyan alamu akwai ƙananan alamu kamar yadda malamai suke faɗa wasu alamomin da yawa wato an ce sun bayyana an ce an ce aiko manzo Allah ma yana daga cikin alamun kusancin alkiyama domin shine annabi wanda yake zai zo a ƙarshe ba wani annabi bayansa da kuma an rawaito hadisi nan da manzo Allah yake cewa ana was ana wasa'atu ka hat ka hatin kamar wato sai da dan yatsa da dan yatsa nan dogo da mai bin sa wato ma'ana suna da kusa zuwansa yana kusa da tashin alkiyama sannan kuma duk abubuwan alamomin tashin alkiyama ga su nan wanda malamai suke ta faɗa a cikin littattafai daban ga su nan da yawa suna sun bayyana ƙananan kamar irin su hatta yawan kasuwanni ma yana daga cikin alamar tashin alkiyama eh hatta yawan abubuwa wanda wato duk dai ga su nan ana ta bayanin su ina zo karatun bayan eh mun bayanin su eh to manyan manyan manyan su ne kamar kullowar rana daga yamma saukar sa annabi isa bayyana dujal don ya juju da ma juju ko wannan duk su ne manya eh to saboda kowa ne sai ya shiri domin alamun da ake saurari ba mamaki kowace yanzu abin da yadda duniya take tafiya ba mamaki kowace a ga wa'annan abubuwa eh dan kananan da yawa sun bayyana dukkan sun ana ganin su eh
قال الحجاجي addadi ya ce في تفسيره a cikin tafsirinsa بالآية دلالة akwai dalala a cikin wannan aya على بطلان قول من يدعي العلم بمدة الدنيا zuwa bacin zancen wanda yake da'awar wato sanin wato ƙarshen duniya ويستدل بما روي yana kafa dalilin wato cewa shi ya san ƙarshen duniya yana kafa dalili da abin da aka rawaito الدنيا سبعة آلاف سنة cewa duniya shekara dubu bakwai ce لأنه لو كان كذلك domin cewa shi ne da za ta- ta kasance haka كان وقت قيام الساعة معلوما da zai zama lokacin tsayawar sa alkiyama abin sani ne وأما قوله صلى الله عليه وسلم amma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace يسجد عن والساعة كهذا fatan ni an aiko ni da sa alkiyama kamar haka وأشار إلى السبابة da ya والوسطى nuni zuwa ga ɗan yakansa sababa da wasu ɗa فمعناه ma'anarsa تقريب الوقت shine kusancin lokaci لا تحديده ba iyakance lokacin ba كما قال تعالى kamar yadda Allah ta'ala ya ce لقد جاء أشراطها وقد جاء أشراطها alamun tashin alkiyama sun zo أي إن مبعث النبي عليه الصلاة ai والسلام wato wato aiko annabi sallallahu alaihi wasallama من أشراطها yana daga cikin alamomin sa'al alkiyama ومن أشراط الساعة yana daga cikin wato alamun tashin alkiyama كثرة السبي wato wato yawan wato ribatattu والتسري da kuma yawan yin sadaka وذلك دليل wannan dalili على ne استئناء الدين a bisa wato ɗaukaka addini واستيلاء المسلمين da kuma wato rinjayen musulmi الدال على التراجع والانهدار wato mai shiryawa ala tarafi bisa komawa wal inhidadi da sarayawa da saraya إذا بلغ الأمر كماله idan wato lamari ya cika kamalarsa idan lamari ya cika ya cika to kuma sai ya fara baya ومنها yana daga cikin alamomin tashin alkiyama إذا كان الأغنياء idan mawadata suka zamo وأصحاب da المناصب wato masu wato matsayin manya a cikin al'umma يتداولون بأموال to الغنيمة suna kaiwa da kawowa daga cikin dukiyar ganima ويمنعون عنها wato مستحقيها suna hana macancantanta bi hada suna hana macancanta macancantanta ita وكون الزكاة مغرما kuma zakka ta zama kamar wato kamar biyan bashi يعني يشق عليهم أداء الزكاة wato zai zama yayi wahala ga al'umma su iya ba da zakka da يردونها mutum zai fito da zakka sai ya rika ganin wato nauyin ba da yanzu ni zan fitar da wannan baya eh, bayan ko ba haƙƙinsa ba haƙƙin Allah ne Mhm.
ويؤدونها غرامة wato su ma suna wato kidan ya ta cewa garama ce وكون الأمانة مغرما wato amana kuma ta zama ganima mutum an ba shi yani ne يعني إذا اتخذ الناس الأمانة yani idan mutane suka ɗauki ana a wato suka karɓi amana الموضوعة عنده wacce aka ba su ajiya amana مغانم wato sai su rike ta wato ganima ce wato abu ya zo musu ba na kowa ba
يغتنمونها za su zama za su ganimantar da ita ومن الأمانة yana daga cikin amana الفتوى والقضاء wato shine wato ba da fatawa da kuma hukunci والإمارة da kuma shugabanci والوزارة da kuma wato wato ma- wato ma'aikatu shine ne wizarat da وغيرها gairu hada wani wannan إذا آتوها إلى غير idan أهاليها aka ba da su bisa wanda ba ahalinsa ba kamar alƙalanci a ba wanda bai kai ba matsayinsa ba da sauransu كما نرى في زماننا kamar yadda ake gani a cikin zamaninnuka زم- في a زماننا cikin zamaninnuka sai ba آه، zaman zamanin na zamanin duk zamaninnukan nan فانتظر to الساعة idan haka ta faru to saurari sa alƙiyama وفي رواية a cikin wata ruwaya عن أبي هريرة an karɓo daga abin huraira لا تقوم الساعة sa alƙiyama ba za ta tsaya ba حتى يكون الزهد رواية sai dai wato duniya ya zama kawai faɗarsa ake والوراء تسنعا wato kuma wato wato wato tsantsan wato tsantsani ya zama wato abin wato tasannu'i ne wato abu ana aikata shi ne wato da- kamar takallubinsa ake ولا تقوم الساعة sa'a kiyama ba za ta tsaya ba إلا على شرار الخلق sai dai a kusa wato mafi sharrin halitta Alhamdulillah. ma'ana sai duk bayan masu kirki bayan allah duk sun tafi sannan sa'a kiyama za ta tsaya Mm. ai yana daga cikin yanzu abin da ake gani duk mai kirki sai ka ga duk wanda suke rasuwa sai ta dace kai mutanen kirki sai tafiya suke eh sai tafiya suke mutanen kirki an suna ta raguwa to ka gani to duk yana daga cikin raguwar nan tasu alama sai ta ashirar da sa'a ai manzo Allah ya faɗa cikin hadisi la ya ci yawmu illa wal ziba da ko asharu minhu ini da zai zo sai wanda zai zo bayan sa ya fi shi shari kullum jiya ta fi yau eh yau kuma za ta fi gobe gobe kuma za ta fi jibi kullum abin ƙasa yake ƙasa yake ƙasa yake Allah sa mu dace Mm.
sakulat fi samawati wal ard sakulat fi samawati ta girmama fi samawati a cikin samai wal ardi da kasai eh ala ahlihi ma bisa wato ahlin samai da kasai li hauliha saboda abin tsoranta la tatikum illa baghta sa'a alkiyama ba za ta zo muku ba sai dai a rabe ba za ta zo ba sai fujiatar yas'alunaka ka'annaka abiyun anha suna tambayar ka eh suna tambayar ka ka annaka habiyun anha kamar da ya rasulullahi kai wato suna isa mutuka wato a cikin tambayar ka kamar kai wato ko kana boye ta ne eh hatta alimta ha kuma kai ka santa ka santa amma ba ka son ka faɗa ne
qul innama ilmuha inda Allah a kai ma ka ce musu ilmu ha ilmin za alkiyama inda Allah yana wajen Allah takibin takibi ne ولكن أكثر الناس لا sai يعلمون da yawa yawan mutane la ya alamuna ba sa sanin annan ilma a cewa ilmin sa a alkiyama inda hu ta'ala yana wajen Allah ta'ala قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما sha شاء Allah الله kuma ka ce musu la amliku li nafsi naf'a ba na mallakan wani janyo wani amfani li nafsi ga kaina wato amfani da ajlibu zan janyo shi akan kaina ba zan ba ni nake yi ba ba zan iya janyo wa kaina wani abin amfani ba wala darrar wala wata cuta kuma alfahu da zan ije ta eh duk abin da ya zo na wani amfani ya same ni daga Allah ne eh abin da wato ya- aka ije min na wato na wani cutarwa na wata cuta da wata musiba to Allah ne ya ije shi amma ba ni ne nake da ikon ne wannan ba illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني so السوء da na kasance dai na san algaibi na san abin da ya fuku ai ma gaba abin da ya fuku an ni daga gare ni to lastar sarfu na na yawaita min alkhairi daga aikin algaibi kuma masani su da kuma mummunan wani abu bai shafe ni ba min fakarin daga talauci wa gairihi da wani sa lihtiraji saboda tsautuwa ta an gabarin sa bisnabil madari saboda nisanta abubuwan cutarwa إن أنا إلا نذير وبشير لقوم ni يؤمنون dai ban zama ba sai mai gargaɗi binnari da wut- da wuta da kafiri daga kafirai wa bashiru kuma mai albishir bi jannati da aljanna da kawamin ga mutane yuminu da suke imani هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها huwa da zai tara ku Allah shine wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya ai adamu annabi adamu wace Allah ai halaka min hanoja kuma ya halicci matan wannan ran min ha daga wannan ran ita ce na na hawa liyas kuna dan yin nutsi da ha zuwa gare ta waya alfa ya saba da ita فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به wannan mata ga sheha yayin da kuma zai ke mata sai ta yi ciki ciki wanda yake sassauka kowanne wato shine wato duban maniyi famar ras sai ta shuɗe bihi da shi ai za a bar ta tafi waje ta zo da hifati saboda tsaye wato saboda wato wato saukinsa saboda rashin nauyinsa wannan فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين yayin da wato askalar ta yi nauyi yake bari walar da girman ɗan da yake cikin ta fi bada a cikin cikin ta wa ashfaqa kuma suka ji tsoro da ita da annabi adam suka ji tsoron an yi kuna bahimatan wannan cikin kai zama wato wata dabba ce to sai da awallah sai suka roki Allah rabbuhuma ubangijin su da in ataytana walada in ka ba mu da salihan nagari sawiyan ma'ana madadicin halitta lana kunan na wallahi za mu kasance mina shakiri ne daga cikin masu godiya na gare ka alaihi a kansa فلما آتيهما صالحا جعل له شركا فيما آتيهما yayin da ubangiji ya ba su waladan da salihan nagari to za a la'alahu shirka sai suka sa tarayya wato lahu gare shi fi kiratin da kasar shi ne shirka wancan kuma wannan kuma shi ja la'alahu shuraka a kenan wato ai sharika suka sa sharikan abokin tarayya fi ma kadahuma cikin wato abin da ya ba su bi tasmiyatihi da ambatan wato abin da Allah ya ba su Abdul Harisi eh wato suka sa shi Abdul Harisi wala yan bagi an yi kuna abdan illa lillahi shi abin da suka haifar nan wato bai kamata ya kasance ba abu sai dai bawan Allah wala su bi ishirakin fil ubudiyya ce amma wannan abin da aka ce sun yi ba shirku ne na ubudiyya na bauta ba li ismati adama saboda ismar wato annabi adam annabi adam masumi ne warawa samurata samurata ya rawaito annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kare yace lamma waradat hawwa yayin da na hawa ta haihu ɗafa biha iblis sai iblis ya zo yana kewaya ta wa kana la yishu laha waladun da abin da ta haifa sai ne wani ba yaro da yake wato rayuwa gare ta ma'ana ayanta da ta haifa sai su mutu da ta haifa sai su mutu to fa qala sai shaydan iblis ya ce da ita samihi abdul haris wato an ki ambace shi abdul haris to fa innahu ya ishu to in kire wannan sunan zai rayu to fa san mutu sai ta ambace shi abdul haris fa'ashi kuma sai ya rayu ba kana zalika min wahayi shaytan sai zama mun wannan abin daga wahayin shaytan ne wa amdihi da umarninsa rawahu al-hakim hakim ne ya rawaito wannan hadisin wa qala yace sahihun ingantacce ne wa tirmizi tirmizi ma ya rawaito wa qala shi kuma yace hasanun hasanun ne kuma garibun garibi ne eh wancan kamar yadda ya faɗa a baya ai wato ba wai wato ba laifi ne wato ba wato shirku ne na bauta ba a'a wato ba shirku ne ba na bauta Eh, ba saboda annabi adam masumi ne Eh, masumi ne ba zai yi abin da yake zai saba wa ubangiji ba فتعالى الله عما يشركون fata Allah Allah ya girmama alherinsa ya yawaita amma ya shirku da abin da suke wato shirku shige shirku da shi ai ahal makata abin da mutanen maka suke shirku biyu da shi minar asami aslami ne daga kumaka wal jumlatu jumlan nan musabbibatu musabbiba ce wa- wato akabun ala ala khalaqakum ko Mm, mm. ina kalmar take a baya الذي خلقكم yawa halalakum eh adamu ala halalakum wa ma bainahuma abinda yake tsakanin su itirabin itirabi ne
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون a yi shirku na sa yi shirku yi da shi su tara da shi fil ibadatu a cikin mata da bauta su tara ma la ya haluku wato abinda wato la ya haluku baya halitta shi an wani abu wahun ba su su kuma yi kula kona halittar su ake kuma allah ne ya halice su ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ba sa samun iko lahum ayyul abidin ga masu bauta musu ba sa samun ikon nasarar taimako gare su wala an fi zuwan ruwan su ba ma su iya taimakon kansu ba biman iha da kare da kare ta biman arad bihim su'an daga wanda yake nufin wato mummuna bihim da su min kasirin da karyawa an gaida yi gonansa wal istifham istifhamun nan wani tawbi na ursawa ne wanda yazo zai dau gunki ya fara shi da kasa ya karya shi gunkin zai iya hana shi ba zai iya hana shi ba eh to ba su kare wa kansu cuta ba yaushe kuma za su kare wa wani ba za su iya kare wa kowa cuta ba tunda ba su iya kare wa kansu ba eh
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم idan wato kuka yi kiran su ilal guda ya su guma kan eh kuka yi kiran su zuwa ga shari'a la ya tuwa hukum ba za su bi ku ba bi tahdibi la ya tuwa hukum wata jiri kuma la ya tabi hukum سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون samitu salamu alaikum daidai ne wato alaikum gare ku ha da autu muhum shin kun kiran su ilaihi zuwa gare shi am antum samituna ko kuma ku wato masu kawai ne an da ainihin gwagwarin kiran su la la ya tabi ugu wato la ya tabi ugu ba za su bi shi bane adama su bayan saboda rashin jin su eh in kun kiran su ba za ku ji ba za su ji ku ba in ma ba ku kiran su ba ba za su ji ku ba ko ku kiran su ko kar ku kiran su duk ba yi wa ba zai musu wani amfani ba eh ba za su ansa ba ba za su kare muku ba ba ba su ba su kare wa kansu ba balle su kare muku in kun kiransu ba za su ji ba in kuka ce ka a yi ba za su iya hana ba in kun kuka ce a yi ba za su iya yi ba Eh, ya ishe ka ne misali cewa yanzu wanda ya zo zai ɗaga su ya kwaɗa su da kasa ya faffasa su ba za su iya kare kansu daga wannan ba to yaushe za su kare wani wani abu kuma إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم kaga wanda kuke bautawa min dunillahi kuma bayan Allah bayi ne abun mallaka amsalukum misalin ku فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ku kiran su ma'ana ku roƙe su su amsa muku su amsa muku du'a aku kiran ku in kuntum sadiqin in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya fi annaha cikin cewa ita alihatun alloli ce sun mu bayyana gaya ta ajizihim sannan wato sai kuma ya yi bayanin mutukar gajiyawarsu wa fadla abidihim da kuma fifikon masu bauta musu alaihim a kansu ya to fifikon su waɗanda suke zuwa su bauta musu to ai sun fi su eh to saboda haka ubangiji shine zai bayanin wannan a nan gaba ألهم أمن يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها sai ubangiji yake cewa to nan shine ubangiji wato ya bayyana fadlar abidihim fadlar su masu wato bauta musu a kansu wato waɗannan duk abubuwan da ubangiji ya bayyana wato masu bauta musu su suke da su su kuma gumakan ba su da su eh ya kamata sai su lura da wannan shi ne ubangiji ce alahum arjunu shin su su gumakan nan suna da wato kafafuwa yamshuna da suke tafiya da har da ita eh suna da kafafuwa ba su da ita amma masu bauta mata suna da kafafuwa kuma suna tafiya eh am lahu an bi ma'ana bal a lahum aidin shin suna da hannu wato jam'u yadin suna da hannaye ai jam'u yadin jami'i ne na yadi eh lahum aidin shin suna da hannaye yabdi shuna da suke yin dam'a bi hada ita eh su masu bauta suna da wannan suna da hannaye to su kuma kan suna da hannun da suke kama abu ba su da shi ko ba su da shi eh am lahum an bi ma'ana bal alahum ayunu sun sun suna da idanu a yubsiruna da suke kallo suke gani biha da ita su goma kan an bi ma'ana bal alahum azanu shin suna da wato kunnuwa yasma'una da suke saurare biha da ita istifhamu inkari wannan duk istifhami ne na inkari ai laysa lahum shay'un min zalika ba su da wani abu zalika daga wannan abin da wato Allah ya faɗa mimma huwa lakum daga shi abin da kuke da shi eh kun ga ku kuna da kafafuwa kuna da hannaye kuna da idanuwa kuna da kunnuwa to su kuma duk ba su da wannan to kuma kun ce su ne iyayen gidanku su ne allolinku na wautar da ta fice wannan da rashin basira eh abinda za ku iya wa kanku ba za su iya wa kansu ba su dinnan ku kuka sassaƙa su da hannu kuka sassaƙa su kuma kuka zo kuka aje su kuka kuka ce su ne allolinku to aka ga rashin basira ne wannan قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون
wannan da istifhami ne in kai ai laysa lahum shay'un min zalika mimma huwa lakum ba su da wani abu min zalika daga wannan abin da aka faɗa daga abin da ku kuke da shi fa kaifa ta'budunahu ya za ku rika bauta musu wa antum atammu halan wa halin da kowane kuka fi cika hali ne mu daga gare su kullum ka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu ud'u shuraka ku kiran wato ababen tarawar taku da ubangiji ila halaki zuwa ga halaka ta eh sun maki duni sannan ku yi min tanadin makirci filatun zunubi ko ku saurara mu to fa inni in ne cewa ni la ubali ba zan damu ku da ku ku kirawo su ku haɗu da su in yi zo duk abin da kuke shirya za ku yi min ku zo ku yi min ku gani za su iya yin wani abu
إن وجهي الله الذي نزل الكتاب mun yawa da ku an yawa da ya misali salatul fatiha uku فلا تنفعه
Allah sha daya
ولا شاء
ɗaya Kuzuwa lahu ja ɗaya.
sallallahu alaihi wasallam ya aliyu aliyu Kuzuwa lahu ja ɗaya.
آمين
wallahu uku Kuzuwa lahu uku.
آمين
sai wata makaratu ya ce ko sai wani wasu salatu fati Salatar fatihi.
آمين
mun da su ce ko sai wani sa'adar ci cikin cikin salatu fati Salatar fatihi.
آمين
salatu lillahi salatu salatu alaihi wa salatu fati Salatar fatihi.
آمين
salatu fati Salatar fatihi.
آمين
Thank Salatar fatihi.
آمين
Salatar fatihi.
آمين
you.
Salatar fatihi.
آمين
Salatar fatihi.
آمين
Salatar fatihi.
آمين
Salatar fatihi.
آمين
Salatar fatihi.
آمين آمين آمين Salatar fatihi.
آمين
Fatiha da salatar fatihi.
آمين
اللهم صل على سيدنا محمد
Fatiha.